mai gamammiyar rahama mai faɗaɗaɗɗiyar rahama mai wato tsawon rahama da ta shafi kowa da komai rahamar Allah ta game kowa yana yin rahama a kowane lokaci da kuma kowane lokaci kataba rabbukum ala nafsihi rahama Allah ya rubuta wa kansa shi mai rahama ne ya wajabta wa kansa shi mai jin kai ne sabaqat rahmati ghadabi yace rahamata ta rigayi ta rinjayi ta fi fushina shine mai rahama wanda ya cancanci a bauta masa wanda ya cancanci shi yake yin rahama ga bayinsa dukkan bayinsa suna kwaɗayin rahamarsa wanda ya game kowa da komai da wannan rahama tasa shine madaukaki shine wanda yake ɗaukaka a cikin zatinsa da sunayensa da sifofinsa wanda ake tsarkake shi daga dukkan aibi da tawaya da kuma sharri shine mai gafara shine mai jin kai shine mai afwa shine mai yafiya shine mai kauda kai shine mai karamci daga cikin karamcinsa da rahamarsa ya aiko mana manzo yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wannan manzo namu mai karamci shine mafi kyawun mutane a wajen hali da kuma wajen halitta halayensa ya kasance alkur'ani shine mafi jarumtan mutane shine mafi karamcin mutane shine mafi tausayin mutane shine mafi kamewan mutane shine mafi sanin mutane shine mafi gaskiyan mutane shine mafi gudun duniyan mutane shine mafi juriya da haƙurin mutane yana yin dariya tare da mutane yana yin kuka don tsoron Allah mai fasaha harshe mai tabbatacciyar zuciya mai taushin halaye mai kyakkyawan mu'amala mai kyakkyawan zamantakewa mai kyakkyawan fahimta mai ƙarfin hankali mai dataccen ra'ayi yana rangwame yana afuwa ga wanda ya zalunce shi ko ya cuce shi mai tausasawa ne mai nisa ne daga gilza walau kunta fazzan ghalizal qalbi la faddu min hawlik mai faɗar gaskiya ne a cikin maganganunsa amintacce ne a maganganunsa da ayyukansa da mu'amalarsa in ya yi zance yana yin gaskiya in ya alkawari yana cikawa mai ƙarancin magana mai yawan ambaton Allah da istighfari da tuba yana fifita waninsa a kansa yakan yi kyautar da baya tsoron talauci shine mafi girman mutane a wajen imani mafi darajarsa a wajen halaye mafi kyawunsa a wajen ibada mafi gaskiyarsa a wajen takawa mafi jaramtarsu a wajen yaƙi mafi ƙarfinsu a wajen zuciya shine yafi kowa kunya wa innaka la'ala khuluqin azim wannan rahama ta Allah ta'ala bayan Allah ya gaya mana shine mai rahama ga mammiya yalwatacciya sai kuma ya tsuke ta yace fa sa'akatubaha zan rubuta wannan rahama zan tattare wannan rahama zan aiko wannan rahama zan saukar da wannan rahama zuwa ga bayina Allah mai rahama ya aiko manzon rahama da saƙon rahama zuwa ga al'umma domin ya mata rahama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mai aiken sunansa ar-rahmanur rahim ar-raufur rahim wanda aka aiko bil mu'minina raufur rahim saƙon da aka aiko rahama ne zuwa ga al'umma domin ai mata rahama. Allah ta'ala ya siffanta manzansa alaihi salatu wassalam da siffofi guda goma a ƙarƙashin wannan aya da ya ce wa rahamati wasi'at kulla shay rahamata ta yalwaci dukkan komai da sannu zan rubuta ta ga waɗanda suka ji tsoron Allah suke bayar da zakka su ne waɗanda suka yi imani da ayoyina to su wane ne allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya su ne waɗanda suke biyayya sau da kafa zahiri da baɗini zuwa ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wannan annabi mai daraja zuwa ga ɗan asali ɗan tushe wanda bai koyi karatu da karatu da ilimi a wajen kowa ba allamahu shadidul quwa wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wanda ya kasance rubutacce da halayensa da ɗabi'o'insa da zuwansa a cikin attaura haka yake rubutacce da sunayensa da sifofinsa da halayensa da saƙonsa a cikin injila yana umartansu da duk wani abu sananne a hankali sananne a shari'a sananne al'ada karɓaɓɓiya yana hana su aikata munkari duk wani abu da shari'a ta yi tur da shi hankali ya yi tur da shi al'ada mai kyau ta yi tur da shi yana halatta musu daɗaɗa abubuwan da ya zama na halal yana haramta musu abubuwan da ya zama na haramun da kuma abubuwa na najasa kuma yana sauke musu nauye-nauye da aka ɗora musu da kuma ƙuƙumi da aka sa a kansu waɗanda suka yi imani da shi suka ƙarfafa shi suka taimake shi suka bi hasken da aka saukar tare da shi waɗannan su ne masu rabauta duniya da lahira Allah ya ce ya ku mutane ka gaya musu ya ku mutane ni haƙiƙa manzon Allah ne zuwa gare ku baki ɗaya wanda yake da mulkin sammai da ƙasa ba abin bauta da gaskiya sai shi shi ke kashewa shi ke rayawa ku yi imani da Allah ku yi imani da manzansa wannan annabi wanda yake ɗan asali wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da kalmominsa ku bi shi domin ku samu rabo duniya da lahira annabi alayhi salatu wassalam a cikin wannan rahama tasa yake cewa masu tausayi masu rahama Allah yana musu rahama ku yi rahama ga wanda suke ƙasa da ku sai na sama da ku kuma ya muku rahama yace wanda baya rahama ba a masa rahama yace wanda baya wa mutane rahama Allah ba zai masa rahama ba kuma yace ba a cire rahama sai ga mutumin da yake tababbe yace wanda baya tausaya ma na ƙasan mu bai kuma san darajar na samu mu ba baya tare da mu yana annabi alayhi salatu wassalam a wannan hadisi ya kasa duniya akwai na sama akwai na ƙasa menene aikin na sama su tausaya wa na ƙasa me aikin na ƙasa su ga girman na sama me zai sa aka girman na sama in sun tausaya ma na ƙasa me zai sa aga girman na sama in sun tausaya wa na ƙasa so da ka tausayi a ƙasa da ganin girma a sama shi muka rasa da a ce ana girmama na sama su kuma suna tausaya wa na ƙasa to da an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa matsalar da muke ciki kenan da wannan hadisi an yi aiki da shi da duk matsalar mu ta kau na ƙasa me muke bukata tausayi na sama me suke bukata ban girma ranka ya daɗe, Allah ya kiyaye, Allah ya tsare, Allah ya ƙara lafiya, Allah ya ƙara kujera, Allah ya ƙara sharri. Addu'a da fatan alheri da girmamawa shi na sama yake so, na ƙasafa a tausaya masa, in bai da ilimi a ilmantar da shi, in yana jin yunwa a bashi abinci, in yana buƙatar ruwa a bashi, a bashi tsaro, a bashi kwanciyar hankali, a samun masa da ruwa, a samun masa kyakkyawar hanya, a inganta kasuwanci, a inganta noma, a inganta kiwo, a inganta tsaro, a inganta ilimi, a inganta asibiti. sai ka je yana cewa Allah ya saka da alheri abin da na sama yake so kenan to waɗannan abubuwan guda biyu annabi alaihi salatu wassalam yace to duk wanda baya ganin girman na sama ko baya tausayin na ƙasa wannan bana tare da shi annabi alaihi salatu wassalam yace Allah ta'ala ya samar da rahama guda ɗari sai ya saukar da ƙwaya ɗaya tak a duniya ya riƙe casa'in da tara a gurinsa wannan ƙwaya ɗayar ƙarƙashinta ne duk wani tausayi da kaga an yi duk wani aikin tausayi da aka ya baka tausayi ƙarƙashin wannan rahaman ne ƙwaya ɗaya ya ce ƙarƙashin wannan rahama ƙwaya ɗaya ne za ka ga cewa dabba ta ƙi taka ɗanta da kofato saboda tsoron kar ta je ta ji masa rauni saboda wannan rahama ne rahama ita ce mafi girman hali mafi girman sifa mafi girman hali da Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani misali in muka duba za mu ga a cikin alkur'ani rahama yarhamu irham rahama rahamuna arrahim arrahim ya zo sau ɗari uku da goma sha biyar babu wani hali da Allah ya faɗa fiye da rahama a cikin alkur'ani ya zo sau ɗari uku da goma sha biyar haƙuri ya zo sau casa'in a cikin alkur'ani afuwa da rangwame ya zo sau arba'in da uku karamci ya zo sau arba'in da biyu haka amana ta zo sau arba'in cika alkawari ya zo su 29 in ka hada su gaba ɗaya ba su kai yawan rahama ba ina addinin mu na rahama ne manzon mu na rahama ne qur'anin mu na rahama ne a rahama muke idan aka cire halin rahama da tausayi da jin kai da afuwa da kau da kai da taimako to al'umma kuma ta fita daga halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rahama tana da usulubi daban tana da tsari daban-daban daga cikin wannan rahama da wannan tausayi akwai wato rahamar shugaba zuwa ga waɗanda yake wa shugabanci da kuma rahamar su waɗanda ake shugabanta zuwa ga shugaba shugaba ya ƙi bacci don talakawa su yi bacci ya ƙi ci don talakawa su ci don aka samu irin wannan shugaban shi ma sai a tausaya masa wahalar da yake ga ya taimaka jama'a su ma na ƙasa sai a tausaya musu idan tausayi ya taho daga sama ya dire ƙasa daga ƙasa ya sama sai ka ga an zauna lafiya haka akwai tausayi ga wanda yake da ƙarfi ya tausaya wa mai rauni wanda yake da wadata ya tausaya wa talaka miji ya tausaya wa matarsa uba ya tausaya wa ƴaƴansa annabi alayhi salatu wassalam ya ƙarfafa ayyukan rahama a cikin wannan al'umma tamu ya ƙarfafa aikin rahama a cikin hadisansa masu tarin yawa hatta kai cewa kowane motsi annabi alayhi salatu wassalam sai ka hango rahama a ciki kowane motsi annabi alayhi salatu wassalam yayi sai ka hango akwai rahama a ciki daga ciki akwai rahamarsa ga iyalinsa annabi alayhi salatu wassalam nana aisha tace annabi alayhi salatu wassalam bai taba daka mana tsawa ba bai taba kai mana mangari ba bai taba mana zagi ba haka kake kana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama baka taba mangare matarka ba bata kaiwa matarka duka ba baka taɓa mata barazana ka hana ta abinci ba to annabi alaihi salatu wasallam Aisha tace bai taba kai hannu ya dake mu ba bai taba gaya mana bakan magana ba bai taba zagin mu ba in mun masa abu ba daidai ba sai dai mu gani a fuskar sa alaihi salatu wasalam Anas dan Malik yace nawa Annabi sallallahu alaihi wasallama hidima shekara goma a gidansa amma bai taba ce min dan me kai kaza ko dan me kabar kaza ba in ya ga ba ai ba sai yayi in an yi sai ya godiya alaihi salatu wassalamu wannan rahama kenan ga iyalansa rahama ga yara Annabi alaihi salatu wasalam yakan dauki 'ya'yansa wata rana yana sallah sai Hassan da Husaini suka gangaro suka same shi yayi sujjada sai suka hau gadon bayansa suka zauna annabi alayhi salatu wasalam sai ki dagowa ya zauna a cikin sujjada sahabbai suka ga an dade an dade ba dago ba sun dauka ko wahayi ake masa ko wani abu ne ya faru sai wani ya dago sai ga Hassan da Husaini sun hau bayan annabi alayhi salatu wasalam sun zazzauna saboda kada ya tashi su fadi sai ya hakuri ya zauna a sujjada bayan an gama sallah sai ya ce musu kar ku ga na tsawaita muku sallah dazu ko na tsawaita sujjada ƴaƴana ne ma'ana jikokina suka hau bayana sai na basu sai sun gama wasansu a gadon bayana sun sauka don kansu sannan na ɗago. Annabi alaihi salatu wassalam ya ɗauko umama ma'aifiyarta tana aiki ya ga yarinya tana kuka sai ya ɗauko umama ya taho da ita masallaci ya rungume ta yana sallah idan zai sujjada sai ya sauke ta in zai tashi sai ya ɗauke ta ya riƙe ta alaihi salatu wassalam haka wata rai yace na so in tsawaita muku sallah a yau amma sai na ji jariri yana kuka a baya na san zuciya babarsa tana cikin damuwa shi yasa na takaita sallar domin kan takura muku alaihi salatu wassalam ya wuce ya ga yara suna jifan sun mayar da wato tsuntsu suna jifansa ya ce a'a ba a mayar da tsuntsu ya zama tagen na koyon harbi ya ce a daina wata tsuntsuwa ta taho annabi alaihi salatu wassalam ta fada a gabansa irin kurciya ɗin nan wani ya ɗebe mata ƙwayaye annabi alayhi salatu wasallam yace wannan tsuntsuwa fa kara ta kawo min wani ya ɗeba mata ƙwaye waye a cikin ku ya ɗeba mata ƙwayaye wani sahabi yace gani na yace mai mata ƙwayayenta mai mata ƙwayayenta ya hana hatta an tafiya kake akan dabba su raƙumi jaki alfadari in ka zo inda zaka tsaya ka sauka ya ce kada ku mayar da dabbobin da kuke hawa su zama kujera hawa ka hau kansa kawai ka tsaya yana tsaye baka taho baka tsaya ba yace in an zo a sauka ashe irin abin da ake wannan dabba a zo a zauna a kanta wannan abin ya saba shari'a in dai ta tsaya ba tafiya take ba to a sauka kuma yace in kuna tafiya da daba ku bindiga baki haƙƙinta na hutu kuma ku dinga bata haƙƙinta na cin ciyawa da kuma haƙƙinta na wato ainihin wato samun dama ita ma ta huta wata rana annabi alaihi salatu wassalam yana bakin wata gona sai wani raƙumi ya keto da gudu ya zo tsaya a jikinsa sai aka ga annabi alaihi salatu wassalam yana girgiza kai sai ce ina mai gonan nan ice gani yace wannan raƙuminka ne yace nawa ne yace ƙararka ya kawo me ya faru yace ya ce mun kana sa shi ya aiki da yawa ko baka bashi isasshen hutu baka bashi isasshen abinci yace haka ne ya rasulullah yace kuma duk ka ji magana sai yace naji yace to ba ni dama in maka sujjada yace ba awa kowa sujjada sai Allah da zan umarci wani wani sujjada da na ce mace tawa mijinta wannan rayuwa ta tausayi da ta hada kowa ta hada komai ta shafi hatta waɗanda aka kamo a filin daga annabi alaihi salatu wasallam yace a ba su abinci a ba su ruwan sha kada azabtar da su yace an fita yaki ka a kashe mace ka a kashe yaro ka a kashe tsoho ka a kona gida ka a ka a wato ainihin wato kashe masu bauta wanda suka shagala a yakin annabi kan ba taɓa kashe mace ba wata rai ya gade gawo wata mace yace bai kamata a kashe wannan ba ya ja kunne yace in dai bangaren mu ne musulmi wani ya kashe ta to ka a sake kashe mace ka a sake kashe yaro ka a sake kashe tsoho kada a ƙarasa wanda ya ji rauni ko makiyayya san ya ji rauni ka a ƙarasa shi wata rana wani shirgegen kato ya taho an da daga yaki sai sahabbai suka ga wani guri mai inuwa suka ce ya rasulullah zauna a inuwan nan mu ma mu je mu sami inuwa yana nan zaune kawai sai ga shirgegen wani kato a tsaye a kansa ya zare takobin annabi alayhi salatu wassalam ya ce masa wa zai hana in kashe ka annabi alayhi salatu wassalam ya kashe cikin nutsuwa ya ce Allah sai mutumin ya kama girgiza ya faɗi takobin ta faɗi annabi alayhi salatu wassalam ya tashi ya rike takobin ya tsaya kansa ya ce kai kuma zai hana in kashe ka ya ce an ce mun kai mutumin kirki ne baka saka mummuna da in an maka mummuna sai dai kai kyakkyawa ya ce to je ka na sallame ka an kamo usam usas bin bin usal an zo da shi masallaci wanda ya yi ta'addanci ya kashe sahabbai da yawa annabi alaihi salatu wasalam sahabbai suka kamo shi aka dore shi a jikin masallaci annabi alaihi salatu wasalam zai kalle shi yace yace sumama yace ya rasulullah in ka kashe ni ka kashe mai rai in kai mun afuwa zan ji daɗi in ana neman fansa zan sa dangi na su biya annabi alaihi salatu wasalam bai ce makala ba har akai haka zuwa kwana uku sai ce ku kwance shi an sallame shi an yafe masa bayan ya tafi bayan gari sai je wanka ya dawo yace da can ba wanda nake ki kamar ka ba garin da nake ki irin garin ka babu kuma wato abin addinin da nake ki irin addinin ka amma saboda kyakkyawan mu'amala da kai mun na karba addinin ka na karbi soyayyar ka kuma na yadda zan zauna a garin ka ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah da irin waɗannan halaye ne manzon Allah ya wa'azi ba da zagi ba ba da cin mutunci ba ba da kage ba ba da bata suna ba ba da cin ba da abin nan wato kai hari ba ba da wulhakanta jama'a ba da rahama da tausayi da jin kai da afuwa da rangwame da kyauta akwai wanda aka yi masa kyauta ya ce kai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah annabi ce kai me ka haka zuwa yayi kallon yaki amma shi baya sallah annabi ce ku bashi akuya ɗari yace nagode yace ku ƙara masa ɗari mana yace nagode yace kai ku ƙara masa ɗari yace nagode yace ku ƙara masa ɗari yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah waɗannan halayen walau kunta fazzan galizal qalbi lam fadu min hali min hawli fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda wannan rahama ne kai musu sauki kai musu taushi suka karba addinin musulunci an zo da wata mata hatta bangaren hudud an zo da wata mata ita kuma ta jarabtu ta fada cikin aikata wato badala annabi alayhi salatu wassalam ta zo gaban sa tace ya rasulullah ga laifin da na aikata a tsarkake ni kace kina da ciki kije ki haihu don an miki hukunci dan cikin ki shi bai laifi ba ki je ki haife shi tukunna yana da haƙƙi a haife shi ta je ta haife shi ta dawo yace to kuma yana da haƙƙi a shayar da shi har a yaye shi ta koma ta tafi shekara biyu sai da ta yaye shi ta dawo da shi har da gurasa a hannunsa tace ya rasulullahi kaga na kace sai na haihu na haihu kace sai na yaye na yaye ni fa hukuncin Allah nake so a yi min yace to kuma ai ba za a miki hukuncin Allah ba sai an nemi wanda zai rike shi in ba a samo mai rike shi ba kuma yana da haƙƙi ki ci gaba da rike shi har ya kai lokacin da zai kai wani sahabi ya ce a bani zan rike tunda hukuncin take so ni a bani zan rike bayan an mata hukunci annabi alaihi salatu wasallam ya ce aje aje a shiryo ta azo zai mata sallah sai da Umar ya ce wannan matar zaka wa sallah wacce ta aikata badala yace ta tuba tuban da da za a raba mutum 70 na Madina ya ishe su Abdullahi al-Himar wani mutum ne mai barkwanci daban dariya kuma Allah ya jarabce shi da shan giya ko baya fashin makaranta zai je yayi tatil amma zai zo makaranta gashi daban dariya wata rana ya ce wa Annabi alaihi salatu wassalam da ya je kasuwa sai ga ana siyar da kwandon kayan marmari kawai sai ya ce kai biyo ni na siya suka zo sai da aka zo kofa gida ce ya rasulullahi ga kwando na baka na kayan marmari yace na gode yace to kuma ka biya kuɗin dan kawai wallahi gani ne kawai na gani ba da kudin siyasi ne na siyarance kuma kai ka biya kudin amma ni na baka annabi alaihi salatu wasallam ya murmushi to wannan mutumin duk sanda yaje ya shawo kayan mayansa sai ya zo makaranta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shinshina shi idan an ji sai ya ce a bulale shi gobe ma sai ya je yayo shaye shayensa sai ya zo a bulale shi sai wani sahabi abin ya dame shi ya ce wai wannan mutumin kai kai dai Allah ya tsine ma kullun sai kayo laifi sai annabi ya ce la in alaihi shaitan fa innahu yuhibbu Allah wa rasula kaka ganshi a cikin maye ka la'ance shi ka taimaka wa shaidan a kansa yana son Allah yana son manzo Allah yana son Allah yana son manzo Allah annabi ya bashi wannan shaida alaihi salatu wassalam to da haka ne ya jawo kowa ya jawo yara in zai wuce ya ga yara sai ya ce assalamu alaikum yana cin tawazu'un annabi alaihi salatu wassalam in ya wuce yara yana musu sallama yana musu sallama wata rana wani mutum ya zo daga ƙauye sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora jikansa akan cinyarsa yana rungume da shi sai ce haka kuke wa yara ai mu a ƙauye mangare yaro muke da ya to sai mu mangare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ko zai sa a cire rahama daga cikin kirjinka lokacin da yarsa Zainab ta ce masa ya Rasulullah ka zo gidana ga ɗana yana cikin wani irin yanayi annabi alaihi salatu wasallam ya dauki tawagar sahabbai aka tafi gidan Zainab aka ɗauko yaron aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga shi yana kallon sa sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zubar da hawaye so ni sahabi yace ya rasulullah ah kai ma kana kuka kana hawaye yace wannan rahama ce Allah yake saka a cikin zukatan masu rahama lokacin da aka sanar da shi ɗansa ya rasu Ibrahimul Mu'azzab annabi alaihi salatu wasallam ce innal aina tadma wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yurdu rabb wa inna li firaqika ya ibrahim lamahzunun ice ido yana wahaye hawaye saboda tausayi zuciya takan ji zafi saboda rabo da wanda take so amma ba za mu faɗi wani abu ba wanda zai saba wa abin da Allah yake so mun yi wato bakin cikin rabuwa da kai ko mun yarda da hukuncin Allah wannan rahama ita annabi ya tallata da ita aka san shi da ita aka karba addinin musulunci da ita ya yadu da ita ya mamaye ko ina amma yau rashin rahama rashin tausayi kekashewa hali hassada keta mugunta sharri ninkufurci annamimanci gaba hassada kafurta juna kin juna bakin ciki da abinda juna suka samu waɗannan ɗabi'un kabba na masoya manzo Allah bane الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء da rahama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tallata addini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dole kowa ya je ya koma ya cika zuciyarsa da rahama ya cika zuciyarsa da tausayi ya cika zuciyarsa da jin kai ya cika zuciyarsa da girmama juna da tausayin na ƙasa da girmama na sama mu tausaya wa ‘ya'yanmu mu kai su makaranta mu ba su ilimi ba su tarbiya mu daina la'antarsu mu daina zaginsu mu daina korarsu in sun fada wani laifi mu ja su a jiki mu shiryar da su mu musu addu'a haka ya kamata iyalanmu matanmu a gida mu musu addu'a mu ja su a jiki mu yafe musu mu kau da kai abokan kasuwanci abokan mu'amala abokan zamantakewa a cire fushi a cire kiyayya a cire hassada a cire keta a cire mugunta a sufuti da waɗannan halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hakikanin soyayya da haka Allah muna roƙonsa da rahamarsa da jin kansa da afuwarsa da gafararsa da yake wa bayinsa Allah ya sa da mu a ciki wannan karantarwa ta annabi alaihi salatu wassalam Allah ya sa ta shige mu Allah ya sa mu yi aiki da ita Allah kuma subhanahu wataala ya ƙara saka mu cikin rahamarsa da afuwarsa da gafararsa da jin kansa da yafiyarsa da kauda kansa zunubin da ma aka aikata komai yawan su da na ganganci da na mantuwa da na jahilci da wanda muka sani da wanda mu sani ba da manya da ƙanana muna tawassuli bi asma'illahi husna wa sifatihil ula Allah ya yafe mana muna roƙon arhamar rahimi ne ya yafe mana muna roƙon Allah subhanahu wataala da rahamarsa yalwatacciya Allah ya game mu da ita Allah ta'ala ya mana arziki ya mana wadata Allah ya yi mana damuwa da bakin ciki da tashin hankali da musifa rashin tsaro Allah ka inganta mana tattalin arziki Allah ka gyara mana zukatanmu da na shugabanninmu da na al'umma baki ɗaya Allah ka sa rahama a ciki ka sa tausayi a ciki ka sa adalci a ciki Allah ka sa kowa abin da yake yi Allah ka masa jagoranci Allah in kasuwanmu ka ƙara musu albarka a kasuwancinsu manomanmu ka sa musu albarka a nomansu masu kiwonmu ka sa musu albarka a kiwonsu 'yan siyasan mu Allah ka datar da su ka nuna musu abin da ya dace su yi Allah muna roƙonka wannan sati akwai yara sama da dubu da Allah ya jarabta da saran mutane da ƙwacewa mutane waya da jiwa mutane rauni to sun zubar da makamansu kuma mun je gaban commissioner of police an musu wa'azi an gaya musu shuruɗin taubatin na damu alama fata wanne yato Allah ya da ila zambi fi ma baqiya alaihi min umrihi da alama muna roƙon Allah ya karɓi wannan tuba ku ci gaba da musu addu'a domin manya-manyan ne suka tuba ko manya-manyan dama su za su jawo ƙananan akwai wanda ya jawabi a gurin ya ce to mu ne masu saran mutane masu ɓace musu waya in kun ji an busa ƙaho a guri kaza ni ne in kun ji an yi sara a guri kaza ni ne in an ƙwace wayawa na a guri kaza ni ne amma na tuba ina kira ga sauran waɗanda muke wannan aikin da su su ma su tuba in ba su tuba ba to mu za a sa a gaba mu san da za mu kakkamo su to muna fata wannan tuba Allah ya zama na gaskiya kuma muna roƙon 'yan siyasa da su cika wannan alƙawarin da suka yi musu na za a taimaka musu da jari kuma dan Allah ko lokacin siyasa ya zo kada a mai da su ruwa inda ma matsalar guda biyu ce za su tuban wasu lokutan za a musu alkawarin ba a cika ba watanin za a musu alkawarin a cika amma ba a monitorin wasu lokacin kuma sai in yanayi ya zo sai a ce to kai fa lokaci fa ya zo zo a dan taba sai kuma ka sake gana an dauko makamai to muna fata a wannan lokacin insha Allah ba za a yi haka ba muna fata mai girma gwamna Allah saka mada alheri commissioner of police Allah saka mada alheri commissioner na information Allah saka mada alheri manyan malaman da suka je da iyayensu da ƴan uwansu da danginsu wasu ma har da matansu da ƴaƴansu duk sun je gurin muna fata Allah ya sa wannan tuba ya zama tuban gaskiya Allah karɓi wannan tuba nasu Allah ka shira mana da wannan matasa Allah kakka mai da su ruwa Allah kakka sa su sake zuwa su sari mutane ko su jiwa mutane rauni Allah ya sa tuban kenan wanda ba su tuba ba Allah ka sa su zo su tuba wanda ba su tuba ba kuma Allah kai mana maganin su Allah ka tsarkake al'umman mu daga dukkan irin waɗannan munanan abubuwa. Istaghfiru rabbakum